الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na talata daren laraba sha daya da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya daidai da sha ɗaya da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa nan na na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na sha ɗaya a jerin darussan watan Ramadanin wannan shekarar kuma shine darasi na biyu a darasi na biyar jiya na ce darasi na uku darasi na hudu muka yi ajiya yau kuma darasi na biyar a cikin suratul jaziya wanda a jiya mun kwana a daidai aya ta 20 a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka ta jafiya fadin Allah subhanahu wa ta'ala hadha basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun yau za mu tashi daga aya ta 21 da yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina Allah ya sanya muna cikin bayunsa wanda za a intar a cikin wannan wata na Ramadana alharran da Allah yake sada bayunsa nagartattu Allah ya sada mu da shi ya Allah ka kare mu duk abin da kake kare bayunka nagartattu Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu wanye wannan lafiyar a wannan rayuwa أرم آية 20 ليسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Am hasiban ladina ishtarahu sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون التي أم حسب الذين اجترفوا السيئات شنكو وإندا سكي أيوة الدمياهم أيوكا سنا سمان أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات mu daidaita su mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka biye wa imanin da kuma nagartaccen aiki ala ce sawa'an mahyahum wa matuhum ya zamanto mun daidaita su a rayuwarsu ta duniya kuma a je kiyama su daidaitu ala ce sa'a ma yahkumun abinda suke tunani suke radawa a ransu wannan abin yayi muni akwai tsantsar tsagorar rushin adalci a cikinsa wannan ayar ji al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa eh ta sabka ne akan wasu mutane daga cikin mushrikan maka da suke cewa mukin na inji su suka ce innahum yu'tawna fil akhirati khairan mimma yu'tahu al-mu'min abinda Allah zai ba su a gobe al-qiyama to ya fi abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai baiwa masu imani abu sakamakon abin da za mu samu saboda a duniyar su ne a al'azu su suke da mulki su suke da kuɗi su suke da sarauta su suke da duk abin da ake cin karo da shi a duniya to tun da haka ne nan sun more rayuwar in an je kiyama masu ne manya su ne a gaba al'imamu al'urtubi ke kuma suka ce na daga cikin dalilin sabkar wannan ayar da Allah ya ce am haƙibar lalina shitarar husayyat ya ce allazina shitarar husayyat ana nemin utubatu bin rabi'a da kuma shaiba bin rabi'a da alwalid bin utuba kusan waɗannan su ne shika-shikan kafirci a garin makka mutanen nan guda uku da utubatu bin rabi'a da shaiba bin rabi'a da kuma alwalid bin bin utba wa'inda mutanen sun caza wa manzon Allah da ke a garin Makka sun sun abin nan sun wahalar da masu imani sun azabtar da bayin Allah nagartatu wanda har annabin Allah ya kai na sanya su a cikin addu'a ta al-qunut har annabin Allah ya waye gari yana sanya su a cikin addu'a ta al-qunut kasantuwar abinda suke aiwatarwa a bane bin muhi to shine Allah ya ce am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at shin masu aiwatar da mummunan aiki kamar su utuba da shayba da alwalid da ma duk wani da yake da aqida irin tasu ta kafirci da da shirka shin zai tsammanin an naj'alahum kal ladina amanu al-imam al-qurtubi cewa an naj'alahum kal ladina amanu wannan kuma ana magana ne da ali dan abi talib radiyallahu anhu wa da hamza da kuma ubayd bin haris Allah ya kara musu yarda kasan wa'annan mutanen da ali da hamza da da ubayd bin harisa ubayd bin harisa su suka fito a ranar da aka fito ranar badar da aka yi yayin farko da aka gwabzawa tsakanin musulmai da kafirai to sun taka rawar a zo a gani da aka zo abun yakin kafirai su alwalid sun nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fitar da jarumai daga cikin sahabbai wa zai isa a fito ai mubaraza sai Ali dan Abi Talib ya fito sai Hamza ammin manzon Allah ya fito sai Ubaida bin al-Haritha su fito duka wa'annan guda biyu in ka duka da Ali da Hamza sun kashe wasu abokanan yakin su in banda Ubaid shi ma ya kashe sa'aba kuma ya ji masa to Allah ya ce shin ya za a yi mu daidaita wayin suka tsayu da tafuna kalimatullahi hiyal uliya su zamanto daya a wajen rayuwa nan duniya da gobe alkiyama da mutum da bai san abin da ake cewa Allah subhanahu wataala ba sai Allah yake cewa an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati musayya su kamar suka yi imani da Allah subhanahu wataala mashin alladina ishtarahu sayyi'ati ji wasu malamai kamar da cikin su akwai ibnu kathir yake cewa alladina ishtarahu sayyi'at sune ai masu aiwatar da mummunan aiki masu aiwatar da aikin da Allah baya so aikin da Allah yake kushi da shi masu tauye haƙƙin Allah subhanahu wataala yace kuma alladina amanu wa amilus salihati suna suka tsayar da haƙƙin Allah mana suka yi abin da duk Allah ya ce su aiwatar sannan suka nisaci duk abin da ke jayo hushin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba su gushe ba suna akan wannan aƙida jama'a mun fahimta da haka ɓangare guda biyu ne akwai masu imani kuma bayan imani akwai aiki domin al'iman ya tabaruhu al'amal al'imanu fakat layan fa cewa ka yi imani babu aiki shi kaɗai ba zai amfani ka ba haka yin aikin babu imani baya amfanin mutum labu da an yaji malin insanin hadaidin amurai dole sai ka haɗa wannan ababen guda biyu ga ka mai imani sannan kuma ga aiki na aikin kwarai Allah ya sanya muna ciki to mi al'amalu salih kuma mi al'iman a suka ce al'iman هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح إذا كنت الإيمان أيارين العربتي أنا نهن أصفيدق غسئية كما يقول القرآن نجر ما يتبتد دون اللفظ النبي الله النبي يوسف عليه الصلاة والسلام لوكتن دا أنقوانس سكا سكا أيوتر دا أبن سكا أيوتر yace suka ce da shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ba za ka gaskata bi musaddiqin lana ba za ka gaskata abinda muke fada ba koda da gasken muke amma idan aka ce imani abun yarai na malamai suka ce al-iman huwa al-i'tiqad fil qalb shine ka kudurta a zuci cewa ba wanda ya cancanta a bautawa a sama da ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ka furta wannan a halshenka kuma a ga jikinka yana aiwatar da wannan aikin to al'amalu salih kuma shi da dukkanin wani nau'i da Allah yake so kuma Allah ya yarda yake maraba da mai yin sai sun ma'amalu salih duk wani nau'i na aikin da Allah yake so kuma Allah ya yarda yace kai to ana kira shi da al'amalu salih yanzu kaga sallata cikin al'amalu salihah azumi na cikin al'amalu saliha salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin al'amal as-saliha to yin wa'annan abun jama'a al-iman da al'amalu salih in suka hadu a mutum to ya kama hanyar shiga aljanna Allah ya dace da mu ya sala ta tilkal jannatu allati nurithu min ibadina أقول لك وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس Allah ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani da Allah duk da malaman hadisi suna fassara al-iman cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa sharrihi suka ce wannan shine imani to Allah ce innal ladina amanu lalle suka yi imani da Allah wa amilus salihat suka aikata nagartattun ayyukan da Allah yake so to kanat lahum jannatul firdausi nuzla ubangiji cewa aljanna firdausi ta kasance masauki gare su Allah ya sanya mu da ciki duk wanda ya imani da Allah ya aiwatar da aikin kwarai Allah ce aljanna firdausi ce makoma masauki gare su a gobe alkiyama ba suka ce ba shakka Allah ce sawa'an mahyahum wa matuhum mu daidaita rayuwarsu ta duniya da kuma alkiyama mu zan sanya su daya a duniya ba sunansu ɗaya ba duk da sunansu mutane a bangare na for iman duka mutane ne amma kuma sunan ya babbanta wannan yusamma muslim kuma wannan yusamma kafir wannan musulmi ne saboda yayi abin da Allah yake so ya bar abin da Allah baya so wanda kuma yake bautar wani Allah ba a kira shi da musulmi sai masa mi ko kafiri ko fasiki ko kuma mushriki Allah ya kare mu kaga tun nan duniya Allah ya bambanta sunaye ko to haka in aka je kiyama yadda Allah ya bambanta sunayen su a duniya haka in aka je kiyama Allah zai bambanta su sai zamanto wa'annan ɗan aljanna ne Allah ya sanya muna ciki wa'annan kuma ɗan wuta ne Allah ya kare mu da su kaga masu imanin su ne ɗan aljanna kafiran kuma a duniya su ne in wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu a rayuwa Allah ya ce sa'a ma yahkumu ya'lamun abinda suke suke radawa abinda suke hukuntawa Allah ya ce yayi muni zatan da suke yi da tsammani su cewa duk su zamanto daya in an je kiyama ma duka dai ne ko mutan duniya duka mutane ne Allah ya ce ba dai bane hukuncin da suke da zatan da suke da tsammani suke yi Allah ya ce yayi muni al'amarin ya ya munana Allah subhanahu wataala ya kare mu masu ce ba shakka ubangi subhanahu wataala adili ne ba kwankwanto da shakka akan haka da haka zai yi hukunci da ya dace masu imani Allah zai sakanka musu da kyautatawa da suka aiwata hal jazaul ihsan illa al ihsan duk wanda ya kyautata sakamakon ta shi ma Allah ya kyautata masa Allah ya ba su aljanna wanda aiwatar da mummuna in Allah ya ga dama ghafara lahu Allah zai iya gafarta masa kuma in Allah ya ga dama azabahu sai Allah ya masa azaba wannan tahtal mashi'a yana karkashin ganin damar Allah subhanahu wataala wanda kawai qata'an zaka ce dan wuta ne 100 saman 100 babu shakka akai da kwankwato shi duk wanda ya mutu yana mushrika shi wannan ba shakka da kwankwato cewa dan wuta ne baka ba tambaba akai amma duk wanda ba shi ba ba suka ce tahtal mashi'a yana karkashin ganin damar Allah gobe alkiyama Allah kadai ya sani da zashi da shi a rayuwa irin wa'annan zantukan jima da suka ce ubangiji ya sha maimaitawa a qur'ani mai girma a sajda Allah ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa kaman kana kaman kaman kana fasiqa Allah ce afa man kana mu'minan shin yanzu wanda ya zamanto yana saye da riga ta imani yana sallah guda biyar ya yi azumin ramadana ya je aikin hajji har ma da umara ya kyautata ma bayin Allah ya daki yaunin bayin Allah su je su yi karatu ya so littafai ya raba ma ɗaliban ilimi Allah ce kaman kana fasika yanzu wannan ɗaya yake da wanda ya gina gidan giya ɗaya yake da wanda gina gidan karuwai ɗaya yake da kalwanin da yake kawo masu kuɗi mata suna zane da su ɗaya yake da wanda yake cin dukiyar haramun Allah ce la yastawun har abada ba sa daidaituwa ba yadda za a yi su zamanto ɗaya a ji Allah subhanahu wa ta'ala haka aswad Allah yake cewa am naj'al alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard wa amilus salihati kal mufsidina أم نجعل المتقين كالفجار الله يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض يزوم الله دام ديديتا ما سو إيماني دا نغرتتن أيكي أدورا كسا كالمفسدين في الأرض kamar wanda bai da aiki sai ta'addanci da banna a doron kasa yanzu dan Allah ya za a yi addini da limamin da yake jagorantar al'umma tarawihi ya ba su magariba ya ba da azhar ya ba da la'asar ya zo a yi magariba da shi kuma ya zo ya ba da subahin dan Allah ya za ka kwatanta shi da karo take karuwanci malam hankali ma ba zai yarda ba Allah ce am naj'alul ladina am naj'alul ladina amanu wa amilus salihat bancin sallah da yake bayarwa ba kuma gashi yana ihsani wa bayin Allah gashi yana aikin alkhairi yana karanta Qur'ani da wanda kuma shi lido ce sana'arsa da wanda kallon kallo ne sana'arsa da wanda baya da aikin komi sai cin mutuncin mutane Allah ce mu yanzu za mu yi wannan abun a rayuwa am naj'al muttaqina kal fujjar ko zamu daidaita tsakanin mujrimi mai imani wanda ya yarda Allah subhanahu wataala yake bautawa Allah yake bin Allah ka'in da na'in kal fujjar kamar wanda yake fajiri ne in saboda Allah wanda ya taƙaita da mata ta ta sunna kadai baya biyar wasu matan banzan saboda Allah za a daidaita shi da wanda yake zina ai ko a mutane ko a gun mutane malam ai ba daidai suke ba da a wajen Allah subhanahu wataala haka suratul qalam Allah yake cewa afa naj'alul muslimina malakum Allah ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin yanzu za mu daidaita za a daidaita tsakanin masu imani musulman da suke zauwa su yi sallah yanzu da wanda yake zuwa masallaci yayi sallah da wanda yake zaune yana bori Allah ce wai shin guda ɗaya ne jama'a ba dai bane wanda ya rike Allah subhanahu wataala yana yin azumi yanzu da yake daban da baya yin azumi yanzu matar ta tsaya gidanta ta kiyaye zaman aure da mutuncin mijinta ba ta kula mazan kowa yanzu da take da wanda take a saman titi tana sayar da kanta malan Allah ce ba su zama tuwa ba Allah ce sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa na daidaita mutane wallahi yayi muni daga mutane mutafawituna ne a wajen Allah mutane mataki mataki ne a wajen Allah mutane mataki-mataki ne akwai bayin Allah da su ne 'yan gaban goshin Allah subhanahu wa ta'ala eh Allah yana da bayin Allah da da Allah ya yarda da su sadu kuma akwai masu biye su ya sanya annabi Muhammad yace Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna mataki ɗari aljanna aljannar Allah kategori kinta guda ɗari ne matakin aljanna ka san yanzu kamar gidaje ne akwai wani gida da ka gansa ka san talaka ne ko kuma akwai na wani gidan da sai me sai me shi haka ne ko ba haka bane to a aljanna ma akwai wata unguwa wallahi ba ta ragaye bace ta bayin Allah ne masu kokari eh yanzu kai ka san duk wanda zai dacewa da firdausi malam yayi yayi ya jajirce a duniya ne haka ne ko ba haka bane wanda aka ce maka gashe na aljanna da manzon Allah yake a ita ga ka ga Abubakar Siddiq a mataki guda na aljanna kai ka san wallahi ba karin mutum bane a wajen Allah dai yake da wanda yake matakin karshe ba dai bane to Allah ya sanya aljanna mataki dari kuma tsakanin kowace aljanna zuwa wata aljanna kamar tsakanin daga nan duniya zuwa sama ne kuma kowace iya kudinka ne iya shigalinka iya ibadarka wa Allah subhanahu ta'ala, iya yadda Allah subhanahu ta'ala zai zai kai ka a cikin matsayi kaga masu imanin ma Allah ya bambanta sannan kuma aljanna kofofi ce aljanna da kofa guda takwas akwai kofofi kowace kofa da irin mutanen da ke shigarta eh kowace kofa da irin mutanen da Allah ya tanada mara akwai wanda fa Allah zai bude masa kofar aljanna guda takwas baki daya Allah ya ce kalla duba zaba wace ta birga ka taran zaka shiga saboda Allah yanzu wannan dai yake da wanda sallan ma sai da gaske tashi yi ta Allah ya samu wani lafiya al-imamu ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yace wannan yayi daidai da fadar Allah a hashar da Allah yace la yastawi ashabul jannati wa ashabul janna ashabul janna أصحاب النار وأصحاب Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ‘yan wuta da ‘yan aljanna Allah ce har abada rayuwar ba ta daidaituwa jama'a haka ne ko ba ka bane in saboda Allah za ka kwatanta wanda yake cikin aljanna abinda aka gina da birgin zinariya bulon zinariya da azurfa wanda kuma fadinta sama da ƙasa kawar fadin sama da ƙasa ga tsuntsaye suna yawo ga una ga ruwa ga madara tabki na madara ga tabki na giya ga tabki na zuma ga tabki na ruwa farare ga kuma 'yan matan aljanna Allah ya ba su saba'in da uku saboda Allah za ka hada su da wanda ke cikin da za a naƙunarsa don Allah ɗai suke wallahi ba ɗai ba ne ya za ka haɗa ɗan firamare da ɗan jami'a ɗai suke da Allah bayan za ka ɗan firamare ɗan firimiyar da wanda yake jami'a nivokin ba ɗai ba mustawar ba ɗai ba kuma haka kwakwalwar ma ba ɗai ba to haka ‘yan aljanna ba ɗaya suke da ‘yan wuta ba sun yi ma ‘yan wuta fintikau sai dai su hango su wallahi Allah ya sanya muna aljannar Allah ya ce ashabul jannati jama'a ku ji da kyau ma'abuta aljanna wanda Allah ya datar da su da shiga aljanna Allah ka samu na cikin su Allah ce humul faizuna su ne masu babban rabo Allah ka sanya muna ciki ashabul jannati humul faizun sai Allah ya ce aya ta gaba aran ma وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله يتي وخلق الله السماوات والأرض بالحق ubangiji subhanahu wata'ala ya halici sammai guda bakwai wal arda da kuma kasai guda bakwai bil haqqi da gaskiya ubangiji ya ji saman nan da gaskiya Allah ya ci saman ƙasa bil haqqi da gaskiya suka ce a'a wa khalaqa Allahu samawati wal arda ubangiji ya ji sama da ƙasa bil haqqi ay bil hikmati da hikima akwai hikmatun baliga a cikin al'amarin akwai matukar kaurewar hikima a ciki irin yadda Allah ya gina sama irin yadda Allah ya shimfida sama to bil haqqi da gaskiya kenan ko mu suka ce a'a wal adal bil adal Allah ya halice su dan a ce da adalci ne a doron ƙasa Allah ya halice sama da ƙasa dan dai ayi adalci ubangiji baya buƙatar zalunci sai ce wali tujza wasu suka ce kuma wa khalaqa Allahu samawati ay samawati wal arda bil haqqi ay khalaqa Allahu samawati wal arda li yu'badu wahda Allah ya halitti sama da ƙasa bil haƙi don abauta masa shi Allah shi kadai la sharika lahu ubangiji bai da bai da abokin tarayya yace wali tujza kullu nafsin bima kasabat dan dai kuma Allah subhanahu wataala idan aka kare rayuwar aka je gaban Allah to kuma sai Allah ya sakan kama kowace rayuwa da abin da ta aiwatar wallahi ba shakka jama'a Allah zai hisabi kuma kowa Allah sai ya sakan ka masa da abin da ya aiwatar ya zo a hadisul qudsi Allah ce inna ma hiya a'malukum wa usiha lakum ayyukan ku ne da kuke aiwatarwa Allah ce muke kirge ta duke tattara muku ita sai ce faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda aka je kiyama aka yi hisabi ya tarar da alkhairi gaban Allah to yawa Allah godiya da Allah ya datar da shi da aiwatar da alkhairi a duniya amma waman wajada ghaira zalika duk wanda ya tarar da koma bayan alkhairin fala yalumanna illa nafsuhu kada ya zargi kowa sai kansa kada ya zargi kowa sai kansa dan Allah ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan annabi adam in aka je kiyama duk abinda ka tarar to abinda ka tsura ne a duniya abinda ka shuka ne zaka girba a gobe alkiyama yadda ka san manomi malam idan aka yi ruwa ka dauki kwasar ka kaje da gujiya ka gina rami ka sanya in aka zo girbi ba ka tunanin karbilanci ko gujiya kake tsammani haka duk wanda ya aiwatar da abin da ya aiwatar to malam in aka je kiyama shi zai girba Allah ya samu girbi alkhairi Allah ce wali tujza kullu nafsin bima kasabat kuma Allah yayi wannan din dai ya sakan kama kowace rayuwa bisa abin da ta aiwatar in alkhairi ne alkhairi ne in sharri ne kuma sharri ne sai ce wa hum la yuzlamun ubangi subhanahu wataala baya zalintar su ta hanyar ya ƙara ma wasu ko ya rage ma wasu Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci ya zo a hadisul qudsi cewa inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ya ce ya ibadi ya ku bayuna Allah fa da kansa yake kiran mu yace ya ibadi ya ku bayuna inni haramtu dhulma ala nafsi ubangiji cewa ni na haranta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci tsakaninku haramun kada ka zalunci kowa sai Allah ya ce fala tazalamu kada ku kuskura ku yi zalunci Allah da kansa bai yarda ba yayi zalunci kuma Allah ya haranta wa zalunci shi yasa idan kana karanta Qur'ani saka ta bayin Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji baya zuta bayinsa hasha lillah zalunci musiba ce Allah ya kare mu da ita idan mutum yayi zalunci a duniya ko to in aka je kiyama malam wallahi duk wanda ka zalunta sai Allah ya saka masa duk wanda ka zalunta wallahi sai Allah ya saka masa zalunci yanzu ya zama to sana'a mu al'umma Allah ya kare mu sai wanda Allah ya tsare amma kan zalunci ana yi yana cikin nau'ukan zalunci kiran ƙarya wa bayin Allah abinda mutum bai yi ba ka ce ya aiwata ka zalunce su ka zalunce su yanzu ko wannan ɗabi'ar ta yawaita a duniya ya cikin zalunci a ɗauki mutum aiki ya kasa yin aikin da ka ɗauke su don shi yanzu ka je ka iske ma'aikacin nan gwamnatin mu malam ka je ka shiga biyo biyo ka gani sai ka tarar da mutum an ɗauke shi ana biyan shi da kuɗin ƙasa don ya yi aiki wa 'yan ƙasa amma kuma sai ya ɓata lokaci da mai ɗimbin yawa yana kallon tiktok haka ne ko ba ka bane sai ka zo ka ga mutane na ke ana layi a bakin ofishinsa a bakin birokinsa wai kawai jiran fa ake yayi sinye yayi sinya cikin takarda wallahi ka gare sai ina rantse maka da Allah dan uwa ka je kiyama sai kawo Allah bayani ba shakka sai kawo Allah bayani akwai wanda fa za a doke shi aikin ya zo lokacin aikin ya ki lokacin aikin ya wuce kuma ya tashi lokacin tashin da yi ba wannan zalunci ne ai irin wannan zaluncin malam ya fi kowane zalunci zama zalunci saboda da dukiyar ƙasa ake biyan ka yanzu ba dukiyar ƙasar nan fa da za a waye gari shugaban la qaddar Allah in ma yanzu ni Allah ya tsare sai ya bari a ce shugaban ƙasar nan ya ci dala guda ta ƴan ƙasar nan na rantsi da Allah ya aka je kiyama duk dan ƙasar nan yana da haƙƙi da wannan dalar gaban Allah sai ya tsaye gaban Allah kuma sai ya biya ta wallahi da sai ya biya ta sai ya biya wannan dalar dala guda ka ci ba bisa ka'ida ba in aka je gaban Allah dole sai kai aminta wallahi ba ruwan Allah da matsayinka ba ruwan Allah da girmanka ba ruwan Allah da galarka eh ba ruwan Allah da galarka dan duk galarka ba kai malaika jibril ba wallahi haka ne duk galarka ba kai malaika jibril ba da ka jama'a mu guji mizarici annabi Allah ya ce wa ittaqu zulma fa innahu zulmatu yawm al-qiyamah ku yi kiyaye yin zalunci domin zalunci dufai ne a ranar tashin a ranar tashin al-qiyamah Allah ya kare mu shi ne Allah yake cewa wa hum la yuzlamun su diyan annabi adam Allah ba zai zalunci su babu wanda Allah zai zalunta kowa sai ya tabbatar da cewa Allah ya kai adalin ubangiji Allah ya gatar da mu sai Allah ya ce aya ta gaba أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يجي أفرأيت شن بالي لباري شن كاغني wannan khitabin ana yin shi ne ga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kamar yadda usul fikin malami suka ce Allah ya ce makan Allah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa al-Imam Mustafa al-Adawi a cikin tafsiri sai yake cewa Ubani subhanahu wata'ala yana cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ay afara'aita man ja'ala ilahahu alladhi ya'buduhu huwa al-hawa shin ka bani labarin ko shin kaga wanda ya sanya ubangijinsa wanda yake bautawa shine son zuciyarsa ya dauki son zuciya ya mayar da ita ya mayar da ita a matsayin ubangiji ma'ana abinda ransa ya nuna maka shi yake aiwatarwa wa adallahu Allahu ala ala ilmi kuma ubangi subhanahu wataala ya batar da shi bisa ilimi to anan al-imam sa'id dan jubair daga cikin tabi'ai kuma malamin tafsiri yake cewa wannan ayar ta saka daga daga cikin wasu mushrikai ta sauka a kan daga cikin wasu mashirikai tana yadda suke bauta ma alhajar duwatsu suna bauta ma dutse sai Allah subhanahu wata'ala su da wannan ayar wanda al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa ma'anar ayar Allah yana cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ai afara'aita man ittakhadha dinahu bihawahi wanda rike addininsa yace nan ana nufin wanda ya rike addininsa bisa son zuciya mana addinin in yana yi da son zuciya yake ba bisa sunnar annabi yake yi ba yace ma'ana ta bi kuma abin da yake bauta ma sai zamanto yana bauta masa ne bisa son zuciya ba tare da ilimi ba ba tare da ilimi akai ba to malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan ayar suka ce ita ce son zuciya mahiyar hawa me ake cewa son zuciya a ce wani akwai son zuciya gare sa kuma miye illar son zuciya a cikin al'umma kuma wani illoli son zuciya ke kawo cikin al'umma suka ce idan aka ce alhawa son zuciya huwa mailun nafsi ila ma tuhibbu min alkhair aw ash-shar kamar da al-jurjani yace alhawa yace huwa mailun nafsi shine karkacewar rayuwa ila ma tuhibbu zuwa ga abinda take so min khairin na alkhairi aw shar ko kuma shari mana idan mutun ya karkata akan abinda yake so abin ya zamanto alkhairi ne ko shari ne to ya so ya so ya so rai anan wanda shekul islam ibn taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala yace ita son zuciyar nan kashi biyu ne son zuciya ce ta kashi kashi biyu akwai hawa shubha akwai alhawa shubha allati taqa fi din akwai son zuciya na shubha ko kuma kace son zuciya a cikin addini irin mutun yazo da wani abu cikin addini shi da kansa ya san wannan abun baya tabbaci a sunnar manzon Allah annabi bai yi ba sahabban annabi ba su yi ba alqur'ani bai karantar ba idan kai wasu magana ce abu kaza bid'a ne domin son zuciya ahlul hawa su ne ahlul bid'a kamar da ibn al-qayyim yake faɗa sai ce maka to ai manzon Allah bai wa'azi da bai kuro ba ba kafa wa manzon Allah kamara ba manzon Allah bai sa malin malin ba manzon Allah bai wa'azi gidan tele ba bai wa'azi gidan rayuwa shi yanzu wani ma wannan ya zamto sun hawa shi ba bid'a ce manzo Allah bai ci abinci ba manzo Allah bai shiga mota bai sha AC ba yana cewa wannan bai sa aikin da yake yi ba ana rancin abun da in kai Allah zai baka lada yanzu da musun ya sha AC lada nawa Allah zai bashi na'am idan mutum yayi tiktok lada nawa gare sa babu to amma idan ka zo ka zauna aka yi sallah kai azkarikin bayan sallah akwai lada ko babu koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa ita kanta alhawar shahawat son zuciya na shawa shi ma ta shiga shi biyu ya ce akwai wanda yake na halal kuma akwai wanda yake haram ya ce misalin son zuciya na halal sai ka ji wani lokacin kana zaune kawai sai ka ji zuciyarka tana da bukatar ka ci abinci kaga wannan son zuciya ne ko tana bukatar ka ci abinci to wannan halal ne sai ka tashi ka ci tana bukatar ka sha sai ka sha tana bukatar iyalinka sai ka kusance ta kana da bukatar ka dinka kaya sai ka dinka wanda duka son zuciya ne nami wanda yake halali Allah ya shar'anta to kuma akwai son zuciya na shahawat wanda yake haramun irin kamar mi kamar zina kamar shan giya kamar caca ai ce duk wanda ke aiwatar da wannan ai daga cikin wa'annan ababen to sai sunansa ya canza sai ya ce masa ko fajiri ko fasiki ko kuma mai sabon Allah subhanahu wataala wasu suka ce shi son zuciya alƙur'ani ya yi hani a kansa kuma Allah ya ja hankalin mutane akan son zuciya Allah ya kare mu da shi annabin Allah annabi Dawud annabi ne daga cikin annabawan Allah ko ya cikin jiyayyu daga cikin annabawan da Allah yake ji Allah sai da jan ya ja hankalin annabi Dawuda asada Allah ya ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh
جعلناك خليفة في الأرض خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تشرك ولا ت... ولا تتبع ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله Allah ce ya Dawud inna ja'alnaka khalifa ya annabin Allah annabi Dawud Allah ce inna musu Allah ja'alnaka khalifatan mun sanya ka shugaba a doran kasa madi khalifa wanda yake mayewa a doran kasa sai Allah ce fahkum bainan nasi annabin Allah annabi Dawuda in aka zo hukunci a gunka ko in zaka zartar da hukunci Allah ce fahkum bainan nasi bil adli kawa mutane adalci in aka zo in aka zo hukunci a gunka Allah ce fahkum bainan nasi bil adl ka tsaya kai adalci kake son zuciya sai Allah ce wala tattabi'il hawa kada ka kuskura ka bi abin da son zuciyarka yake so ka kasa yin adalci kada ka yarda ka kasa yin adalci ka bi son zuciya sai Allah ce fayudil fayudillak fayu dillaka an sabilillah son zuciya sai ya batar da kai game da hanyar Allah subhanahu wataala ashe daga cikin sharrin son zuciya duk wanda yake son zuciyarsa to ya bace daga hanyar Allah Allah ya kare mu a qur'a a bakara Allah yake cewa yake cewa manzon Allah wala in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamin adh-dhalimin manzon Allah fa Allah yake magana da shi Allah ce wala in tabata ahwa'ahum kai annabin Allah annabi Muhammad in ittaba'ta ahwa'ahum in ka bi abinda son zuciyar kafire yake rada musu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan ilimi ya zo maka ubangiji ya nuna maka abinda shi Allah yake so da abinda Allah baya so kuma ana yi maka wahayi to Allah ce innaka idan lamina zalimin wannan fa wannan al-khitab lin nabi sallallahu alaihi muradu bihi ummatahu sallallahu alaihi wasallam idan muka bi son zuciya inji Allah bayan gaskiya ta zo muna ai muna wa'azi an nuna muna ababe masu kyau da kuma abinda baya da kyau sai muka yi abinda muke so a rayuwa to Allah ce tabbas mun waye cikin azzalimi Allah ya kare mu al-an'am Allah yake cewa manzo Allah kullu attabi'u ahwa'akum ni ba zan bi son zuciyarku ba ba zan bi abin da kuke so ba na son zuciya ya ce ƙaddalantu idan in ne haka aina bace ni da Allah ya baiwa alƙur'ani idan na rabu da shi na bi abin da kuke so to ai an ɓace aina daga cikin wauta da da da kuma abin da tura suka yaƙe mu a kai shi ne ƙoƙarin samun rabu da addini mu su ƙara mana nasu addini sai a ce maka ai barawo in aka yanke masa hannu ai an ci mutuncinsa to shi ne ci mutuncin mutane zo ya sata ba akwai cin mutum da ta wuce ka je ka yi hadago ka wahala ka sai mashikin ka sai ka zo musulunci a sace tsakani da Allah akwai abin da kai wannan zafi shi yanzu shi bai ga abin da ba sai abin da Allah ya ce a yi masa a yanke masa hannu shi ne zama zo cin mutunci gare sa ka san abin akwai sagarci ko kuma barawo shi gidan mutum ka kama su kashe da shi gaban iko wai shi wai kariya fa ake ba su saboda tsabar wuta da wai saboda durwa wai wai durwa da durwa da hauka wannan durwa ne hauka ce barawo zai zo ya farmakan maka a gida kana tafiya da shi shi fa ake fara tambaya wai bai ji maka wai baka ji masa ba wai baka ji ba barawon ba kai ga su akwai hauka a nan in ka din kuma ga dan dake shi za a ce sai ka sai masa magani eh da ganin wannan kasan sakarci ne da rashin hankali wannan kwata kwata mai bai tsari da hankali misali inspector kai hakuri a ce barawon ne shi gidanka da bindiga ya zaka ci eh abu aida yana faruwa da sai su gano al'amarin yadda yake eh Allah ya rufa asiri to Allah ya ce kullu attabi'u ahwa'akum kace ba zan bi son zuciyarku ba qad dalaltu idan inni haka na bata wa ma ana minal muhtadin kuma bara cikin shiryayyu Allah ya shirye da mu a kasashe Allah subhanahu wa ta'ala cewa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wai a duniya waye fi kowa bacewa Allah yace duk duniya kuji da kyau duk duniya inji Allah babu bugagge na gidan gaba kusa bugagge ko babu bugagge inji Allah gidan gaba in ka neman bugagge to shine wanda bi son zuciyarsa ya bar abinda Allah ya tsara ya zuwa ga abinda yake so to in kana neman wanda yake tafiya sense and verse bugagge na karshe Allah ta shine wannan Allah ya kare mu al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad nasa daga Abi Barzata Allah ya kara masa yarda daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Allah yake cewa inna mimma akhsha alaikum shahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum dhillatil hawa na daga cikin abin da nake ji muku tsoro nake tsoron Allah ya tarrabe ku da shi inji manzon Allah shi ne son shawa ta zalunci wajen cin abinci shawa ta abinci ya zama to mutum ya zama to a kul a sa ku mutanen da su idai game da ci ne Allah ya ce muke su ga ƙoƙarin ci babu ibada in akwai ci da ibadan bi dama ce amma ga shi ba ibada to an samu matsala e kuma ai yawan cin abinci baya daga cikin sifa ta musamman wa ɗaliban ilimi shi yasa ake son shi ɗalibin ilimi ɗan taƙaita abincinsa e kuma ba ko ina yake cin abinci ba kuma ba ko ina yake dafa cin abinci ba ɗalibin ilimi saboda shi wata wata kuduwa wani kuduwa ne a cikin al'umma akwai inda in aka ganka masu ka ɗalibin ilimi ba laifi bane amma kimar kada mutunci tana zubewa e kuma akwai abin da cin abincin da in aka kana ci cikin mutane kima tana tana zudawa ɗalibin ilimi shi suka ce daga cikin abin da ma ke taimaka wa mutum ya samu zakari da kaifin hadda to ya rage cin abinci daga cikin abin da ke kawo mutum zakari mutum ya zama to intelligent sannan kuma ya kwakwalwarsa dinga ɗaukar caji wajen karatu to kada ya cika cikinsa da abinci kada yi abu da Allah ya kara masa yarda sahabin annabi Muhammad wani lokacin ba har su ma yake fa saboda tsabar yiwuwa su ma yake yi Allah ji kan ɗaliban ilimi na yanzu gaji nan ga banana nan ga wace ne ga dace kul ma harama zakata Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizqi amma sai aka kadan takaita ba a san ka dan zure ma abun eh sahabbai su kaga suke in suka ga an ka abinci da yawa kaya ne masu suka tsoron kamar ko kada a zamanto aljanna su ce Allah ya kawo musu na duniya to mu yanzu duk alhalalun mahallafi aidina Allah ya rufa mu asiri sai ci kuma wabdillatil hawa da kuma son zuciya bi batar da mutane Allah ya kare mu al-imam nasir bin albani alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sa al-jami'u as-saghir yake cewa salasu munjiyat yace manzalan ya cewa wasu ababe ababe guda suna tsiratar da mutum ababe guda uku suna sa mutum ya tsira duniya da alkiyama sai ce na fari khashiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya kaji tsoron Allah a fili da boye kasa akwai mutane suna cikin mutane ustazai ne in ana tare da mutane ustazai ne amma in suka koma bayan fage to iskancin ma tsoron su yake yi haka ne ko ba haka bane akwai wanda ina cikin mutane to ustazu ne na Allah ne subhanallah subhanallah na kaga na Allah amma da zai samu dama to zai dama zai ma na zan iskancin Allah ya kare sai ta wal adlu fi rida wal ghadab da kuma yin adalci a wajen hukunci lokacin da mutum yake cikin gushi da kuma lokacin da kai da abu kasa akwai mutanen da suka je wajen shari'a to suna yin zalunci da ai kaga shari'a ba ta bugin manya da masu kuɗi in kaga ana ana ana alike mutum talaka ne da kaga ana gangara da ke talaka ne magana ta gaskiya amma manyan ba yanzu duk kasar na akwai suka kai suka kai kowa sata kamar manyan kasar nan amma wa ga liƙe suna nan suna ta yawo Allah ya rufa asiri sai ce wal qasdu fil ghina wal faqr kuma nufi mutun ya nufi alkin alkhairi lokacin da yake cikin wadata yana yi kuma lokacin da yake cikin sauci ma sai yayi fata ina ma Allah ya basa sai ce wa thalathun muhlikat ababi guda uku suna halakar da mutum ababe guda uku ji manzon Allah suna halakar da mutum yace hawan mutaba son zuciya ya zama to shi abun bin mutum duk inda ranka yake yana ya canza kake tafiya wa shubhun muta da kuma rewa da mutum yake wa da'a rewa mutum yana yana jin tsoron ya fitar ya bayar saboda gudun talauci sai annabi Allah ya ce wa ijabul wa ijabul mar'i bi nafsihi ko mutum ya dinga ɗauka kansa wani abu yana ganin shi wata tsiya ce shi na halakar da mutum haka na sun jinin albani alaikar rahmatullahi ta'ala a cikin sahihul jami sahih yake cewa annabin Allah sallallahu yana cewa afdalul jihad an yujahida ar-rajul nafsahu wa hawa mafi girman jihadi malam shine mutum yayi kokari yayi yayi yayi zuciyarsa da kuma son ransa mafi girman jihadi a wannan zamanin shi da ka yi ƙoƙari ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi rayuwarka ka tilasta ta bin Allah subhanahu wa ta'ala yin abin da Allah yake so dole ka yanke kwana ka tashi ka gana da Allah subhanahu wa ta'ala alhamisi ta zo ka yi azumin azumin nafila kana son kuɗin ka fitar kana ce maka wani wata ya ta yi ni ka ce bari dole ke na bayar to wannan mafi girman jihad da kuma ka yaƙi kan ranka akan bin son zuciya ta kawata maka aka ce ba ka yi ta ce hika ce ba ka yi ka sa abu ne mai girma Allah ya dacar da mu haka al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sa Az-Zuhud ya fitar cewa Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu warda yace in in akhwaf ma akhafu alaikum ithnatan ya ce ina ji muku ababe guda biyu kuma suna tsoratar da ni wa'annan ababen a kanku sai ce abu na fara ƙulul amur ƙulul amuri dogon guri dogon dogon guri yanzu fa wani yanayin aran ma ya zauna shi fa kawai so yake yi da elturwa ya fara aikin gwamnati ya sai mota ya gina gida ya aure majajata ya yi mace ce a dan duka kuma laika mutuwa bai sai ya ƙara lissahin babu mutuwa cikin al'amarinsa gaba ɗai duka don daga kuma shi ministir ne duka ya tsara da mata ce da yan ɗiya ne da yan motoci ne ga motar hawa ga motar tahiya iskon wani lokaci talauci shi ba ku kace wallahi talauci da kasa mutum ya zare malam daga zuwa sai ta lissahin abin da babu kuma ya kasa shi nemi sana'a fa Allah ya rufa wani asiri Allah ya rufa asiri sai ce to dogon guri ka tara ka tara ka tara sai ce wata ba'ul hawa da kuma son zuciya ya ce fa'amma ƙulul amli amma kun ga dogon guri fa yunsil akhira yana sa mutum ya manta lahira sai mutum ya manta ma da mutuwa gaba ɗaya ya ce wa amma tiba'ul hawa amma shi kuma son zuciya fa yasuddu anil haqqi yana hana mutum bin gaskiya in ji wa in ji Ali da Abi Talib al-Imam Ibn Battah wani malami ne yake cewa ibnu babba a cikin littafin sa al-ibana yake cewa la tujalisu ashabal hawa la tujalisu ashabal hawa ka dukkan yarda ka dinga zama dan bidiya a fada daya yace la tujalisu ashabal hawa ka dukkan yarda una ta da dan bidiya mai son zuciyarsa yace fa innahum yamut yumriduna alqulub saboda zama da su yana sa zuciya ta rishin lafiya idan kuma zuciya ta rishin lafiya mala an samu matsala wani ma da cewa ibrahimun naha'i yake cewa har yau a cikin littafin al'ibana ta ibn babba ya ce latu jalisu ahalar ahawa kada ka yarda ka dinga zama tare da ɗan bidi'a wanda yake son bin son zuciyarsa fa inna mushalasatahu yace kaga zama da dan bid'a tuzhibu bi nur tazhabu bi nur al-iman yana tafiye da hasken imani zama da dan bid'a yana sa hasken imanin ka ya dishe daga zuciya yace wa taslibu mahasinal wujuh kuma yana sa fuska ta kuma baka yace sannan kuma waturitul buqatul fi qulubil mu'minin kuma yana sa masu imani su rena ka yanzu duka dibi duk malamin da kaga yana mu'amala dan bid'a to zaka ga wasu daga cikin ana kyamar sa duk yadda yake da kokari to zaka ga in je yana tare da dan bid'a to akwai matsala Allah ya rufa mu asiri wani malami yake cewa Yunus bin Ubayd yake cewa usikum bi salatin yace ina muku nasiha da ababe guda uku ina muku wasiya da ababe guda uku yace fa quduha anni ka rike wannan ababen ka rubuta su a littafin ajandanka kada ka kuskura kai wasa da wannan ababen guda uku ka rayu ko yace na rayu ko na mutu kuma kai kana da kanku ka mutu yace la tumakkin sam'aka min sahibil hawa kada ka yadda ka bata lokacinka ka bata kunninka gun sauraron dan bidiya malam wallahi ban ga abun sauraron gun sauraron dan bidiya ba ke ba dan bidiya ba hatta ahlus sunnan da ya gurbace yake yake bin son zuciyarsa ba amfani sauraron sa yace kada ka yadda ka bata kunninka ka bayar da kunninka wa dan bidiya kana saurare kada ka yarda wanda ke son zuciya ka bada lokacin kana sauraron sa sai ta kuma wala taqul bi imra'atin laysat laka bi mahrumin kuma kada ka yarda ka ke banta da matar da ba muharrama ka bace jama'a mun ji kada ka yarda ka bada lokacin ka wadan bid'a kana sauraron sa har ma ga jika wasu suna yaban suna yabo kai wanda yake saba ma annabin Allah zaka yaba ina amfani ba dibarin sai ta kuma kada ka yarda ka ke banta da matar da ba muharrama ka bace sai ce ba shi ba walau an taqra alaiha alqur'ana malai ce koda ku qur'ani zaka karanta da ita wallahi ba ayin ba e ko qur'ani ka maluman islamiya ake ko qur'ani eh ko qur'ani zaka karantar da ita yace kakkaira da wannan sai ce kuma wala tadkhulanna ala amirin kada ku yarda ku dinga kai kawo gidan masu mulki kada ka yarda a dinga ka gidan gwamna kana kai ziyara ko gidan mai martaba kada kai ziyara sai ce walau an ta'idahu ko da ko zaka yi masa wa'azi ne fa kada ki yarda saboda wa'annan azabin guda ku suna zubda mutuncin mutum a rayuwa musamman dalibin ilimi zama da dan bid'a ko kuma naqash dan bid'a ba ba kai ba su lokacin ka gumu na shiga dan bid'a sai ya gane yi kokarin kai abin da kake akai ka tabbata akai kawai sannan kuma mace ba abin amintuwa ba ce al'imamu ibn al-qaim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa idan ka ga mutum ya tsallake sirati akan abu guda biyu to har wajen Allah fashhadu lahu bil imani ko wajen Allah mutum ne mai imani yace idan kaga an jarraba mutum ta haraka kuɗi in kaga haraka kuɗi ta hada ka da mutum ko karbu lafiya bai cuce ka ba to to shi da imani kazan har da kudi yanzu yanzu ba wani ko canji ya tafi kan yadda sai ya kai karo masa canji wallahi ba zai mayar ba sai ce ah yo ai shi bi abin nan ba yanzu ba wani Allah Allah yake fa akwai wanda Allah Allah yake tsintuwa Allah wallahi akwai da dama kawai yake jira ka ba da damar ya haka da kai wallahi kuma kata yake da Allah ya rufa mu da asiri ya ce abu nabi kuma idan kaga mutum ya amintu da idan kaga mutum ya karu ya rabu da mace lafiya to malam fashhadu lahu bil imani shi yasa ba cewa fattaqu dunya wattaqun nisaa ku kiyaye duniya ku yi hankali ku bi duniya a hankali da wanda yake kama ya ya durkusa sai kuma wattaqun nisaa ku yi hankali da mata musamman yan demil na zamanin nan malam Allah ya samu wani lafiya Allah ya gafarta muna to jama'a daga cikin abin da ke kawo mutum zai bi san zuciyarsa malu suka ce abu guda biyu ne musamman ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala a majmu'ul fata yake cewa son zuciya na da dalilai da dama suke jas amma ababe guda biyu sune manyan manyan al'amurra yace abu na farin raunin imani idan imanin mutum yayi rauni yayi kasa aka ce mutum ya samu rauni na imani to ba wuya ya bi son zuciyarsa da kuma abin da ke biyan raunin imani irin hasada irin kokarin mutum ya rudu da shi shi ne irin kasan wani shi ya rudu da shi shi ne shi bai san ba shi bane kuma man kala ana falesa falesa huwa laisa alfata man yaqulu qala abi inna alfata man yaqulu ha ana za da kuma neman shuhura akwai da su kawai so yake dai a san shi malam in duk duniya an san ka Allah bai san ka aikin banza ne eh kowa ma ya san ka in dai Allah bai san ka ba wallahi kai asara yi kokari ka samu sani a wajen Allah ko ma ya jahilce ka e shi ne kake babban mutum Allah ya dacar da mu abu nabi daga cikin abin da ke sa kuma son zuciya shine mujalasatu ahli hawa son ai zama da ɗan bid'a Allah ya kare to Allah ce afara'aita man takaza ilahahu hawahu sai Allah ce wa adallahu Allah ala ilmin sai ubangiji ya batar da shi ala ilmin ba suka ce nan ala ilmin sai ra'ayi da kuma ana guda biyu ai adallahu Allah ala ilmin minhu Allah ya batar da shi akan ilimin da shi Allah yake da shi cewa ba fa yadda za a ya gane gaskiya sai Allah ya kalisa a adallahu Allah ala ilmin ya san abun kuma sai ya dage a kansa shi ma ya bata akai wa khatama ala sam'ihi sai Allah kuma ya toshe a jinsa baya jin abin da yake gaskiya balantana ya yabi wannan gaskiyar ko ya lura ko ya wa'azu ya gano abin da ake faɗa masa wa qalbi kuma Allah ya toshe zuciyarsa balantana ya hankalta wa ja'ala ala basrihi ghishawa kuma Allah ya sanya yana a idanunsa baya ganin gaskiya balantana ya ya kirdade ta Allah ce to fa man yahdini min ba'dillah jama'a wannan mutumin wai Allah ya gina tambaya ko ba Allah amsa Allah ce fa man yahdihi min ba'dillah duk duniya waye isa ya shirye shi wanda ba Allah bane akwai babu Allah ce afala tadhakkarun shin ba za ku tun ba za ku wa'azu ba ba za ku wa asubar da abinda ake wasar da ku ku bar bin son zuciyarku Allah ya kare mu son zuciya Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna anan ya kamata mu kwana abinda muka fara mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu son zuciya Allah ya tsare mu son zuciya Allah ya gafarta muna kurakuranmu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته